يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها فجزاؤه جهنم خالدا فيها وكتب الله عليه ولعنه وأعد لهم عذابا أليما
ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغلب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما wannan aya ita ma ta sauka ne akan wani mutum da ake ce muqayyis bin sababa muqayyis bin sababa shi muqayyis din nan ya musulunta ne wa kana ma'an nabi yana tare da manzon Allah wa ma'ahu ahu yana tare da dan uwansa an gane fa qutila ahu fi banin najjar sha kashe dan uwan nasa can cikin kabila banin najjar fa shaka ila rasul sai kai ƙara cewa an kashe mai danguwa arsalahu rasul sai manzo Allah ya aike shi ma asahibin lahu yuqalu lahu iyalu manzo Allah sai aike tare da wani abu wato sahabin annabin ana ce da shi iyal sai manzo Allah ya ce su tafi su je wajen banin nijar su an sodiya faza ba ila ila banin nijar wa qala lahum yace masu yaqulu lakum ar-rasul sallallahu alaihi wa sallam in alimtumul qatila qatila ahi hadha ar-rajul famakkaruhu min wa illam ta'lamu qatilahu fad'u lahu diyatahi manzo Allah yace abin da ya kawo mu in kun san wanda ya kashe dan uwan wannan mutum in ji shi iyalu yake faɗi in kun san wanda ya kashe dan uwansa to ku ba da shi kawai ku ba mu shi kawai muna neman jinin sa ne amma idan ba ku san shi ba annabi yace to ku tattaro diya na wannan dan uwa nashi ku ba mu faqalu sam'an wa da'atan suka ce ji da bi kawai ba dai annabi yayi ko ba mun ji mun bi amma ma alim na katilahu ba mu san wanda ya kashe dan uwan wannan mutum ba walakin sai dai hadi diya sai dai zamu ba da diya fa jama'u mi'atan min al-ibli suka suka hada raqumi 100 wa sallamuha li sahibi rasulillah suka ba da shi ga sahabi manzo Allah da ake ce mai iyalu fa sallama hali muqayyis shi kuma iyal ya mika wannan diya ga mai neman jinin dan uwansa shine muqayyis sai mika mishi farake bana katar an gane ya hau dabbarsa ya hau taguwarsa wa saƙar ibil ya koro raƙumma malam ma ƙaruba minal madina da ya kusa shiga madina wasa wasa da kun shaidan sai shaidan ya mai wasu washi shi mu kayyis din nan ala lahu ta hudu hadal mali sabatan alaika wa ar za ka riƙi wannan dukiya ya zama wato abin zagi gare ka ya zama aibi gare ka eh ya rika cewa kutula ahuka allah allah qatalta sahib me yasa ba za ka kashe wannan sahabi wanda kuka taho tare da shi ba haza badalu ahika ya zama wato ainihin canjin gawan dan uwanka me za ka da kuɗi ka kashe wannan zuciya shi fake gaya mai wannan magana me yasa ba za ka kashe wannan mutum da kuke tare da shi ba shi iyalu kenan ya zama shine canjin gawan dan uwanka wata kunal ibli mu'addatin laka riban sai wannan wato dukiya zama riba kawai tunda ka ka dauki fansa eh ya zama riba kenan zuciyar shi ta gama gaya mai wannan fadda raba bi saifihi sahiba rasulillah sai sari sahabi manzo Allah shi iyalu kenan wato shi muqayyis ya sari iyalu da takobi allazi ba'ahu wa qatalahu ya kashe shi ya kashe shi wa saqal ibila ya koro raqumma wa raja ila makkata ya koma ya koma maka kuma bai ta sama inda annabi yake bai je maje sai ya koma maka wartadda sai ya ridda shine yazo yana rera waka ya zo yana cewa qataltu bihi firan wa hamaltu aqlahu sarata bani nijar arbaba fari halaltu bihi wa tara wa adraktu saurati wa kuntu ila al-awsan awwal raji to shine wannan waka shine manzo Allah ya kulu innahu qutilahu yace wai an kashe dan uwansa wa annahu qatala hadal fi shi kuma ya kashe wannan wato fihiri allazi arsalahu ar-rasul wanda manzo Allah ya aika da shi ma'ahu wa rabiha bi atam min al-ibli ya ci riba na raƙumma ɗari waraja ila ibadatul wato asna ya koma ci gaba da mai bautan gumaka hazar rajul wannan mutum shine wanda allazi huwa huwa allazi istisnahu rasul yawm al shine wanda manzo Allah ya toge shi a ranar fatu makkata yace duk wanda ya je jikin ka'aba a kyale shi ya tsira duk wanda ya shiga gidan Abu Sufyan a kyale shi ya tsira amma sai muqayyis muqayyis ko cikin sitirar ka'aba kuka gan shi lullube a kashe shi to ƙarshe ko a jikin ka'aban aka kashe shi shi kadai ne manzo Allah ya ce sai muqayyis muqayyis in an ganshi ko rungume yake da Kaaba eh ya annahu idza wujida muta'alliqan bi astar al-Kaaba fali falyuqtal hunali ce ko an gani cikin sitiran Kaaba ne a kashe shi aure in ji annabi fakutila an kuma kashe shi wa huwa muta'alliqun bi astar al-Kaaba yara ta da da wato sitiran Kaaba to shine Allah ke cewa wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan wannan kisa da ganganci kenan wanda ya kashe mumini wato kisa na ganganci bi an yakasu da qatalahu ya nufi kashe shi to fa jazaohu jahannam subhanallahi sakamakon shi wutar jahannama haka kawai bai ci ba bai gani ba ka dauki bindiga ka bindige shi to sakamakon ka wutar jahannama subhanallahi halidan fiya mutum yana madawwamin zama a ciki bayan shiga wutar ga abin da ya fi kuma shiga wuta wa galiballahu alaihi fushin Allah ya fi shiga wuta kamar yadda ka san dan aljanna yarda Allah ta fi aljanna daɗi to billahi allazi fushin Allah ya fi wuta zafi bayan an shigar da shi wutar sannan Allah zai fushi da shi kaji biyu to abu na uku shine wala adau kuma Allah zai la'ance shi zai tsine zai nisanta shi da rahamarsa shine la'antar Allah ayi abadahu min rahmatihi kaji uku to sannan abu na hudu wa addalahu azaban azima zai mai bukin za a tattala mashi wata irin azaba daban mai girma ba irin ta 'yan wutar ba kuma a shi a wutar kuma wata azaba ne bukin nashi ne da kan wata azaba ce mai zaman kanta tashi ce yala masu kashe mutane da sun san irin wannan za su yi bayan Allah ya shigar da kai wutar jahannama ya fushi da kai ya la'ance ka ya ma bukin wata azaba daban ai da mutum ya san wannan da bai kashe mutum ba kuwa amma da gangan haka kawai ba ci ba gani ba ci ba sha ka ɗauki bindiga ka kashe mutum haka kawai to ka ji abin da zai faru ke sannan manzo Allah sassa ya ce don mutumin da ya kashe mutum mumini musulmi baki daya zunubansa kamar yadda aka yi da kabila da habila zunubansa baki daya za a ɗauka tun da ya balaga har ya zuwa lokacin da ya kashe shi din to baki daya zunubansa za a ɗora ma wanda ya kashe shi shi zai tafi lahira bai da zunubi ko ɗaya ko ɗaya ta taya shi ɗauka kaya Allah kiyaye innari man istahalla qatala muslim wa qatalahu fa hadha jazaa'u wanda ya halarta kashe musulmi ya kashe shi kuma to wannan sakamakon shi kenan hatta nafsa idza hatta nafsahu shau yace har shi kanshi kai kanka mumini ne sai ka kashe kanka kaji kai ba sakamakon ka kenan ka kashe kanka da kanka to kai ba sakamakon kenan idza qatala nafsahu fa huwa dahilun fi hadha al-wa'id ya kashe kanshi shi wace ya shiga cikin wannan narko din na azaba qala rasul manzo sallallahu alaihi ce man qatala musliman wanda ya kashe musulmi ina fata an gane aw aana qatilan ko ya taimaki wanda ya kashe shi kai ka dauki bindiga daga gari ka aika mai adaji don ya kashe musulmi kaga ka taimake shi ko ko kuma ka bashi kwaya kai kake kai mai kwaya ya shaye maye ko giya ko wiwi in ya sha yamma ya ji daɗi zai kashe wani to kaga ka taimaka an kashe wani shi abinda abinda manzo Allah ya ce kenan aw aana ala qatlihi ko ka taimaka akan an akan kashe wani taimako kan san kai kai ma ka shiga cikin duk da kai za a raba kai ma ka shiga cikin wannan walau bi nisbi kalimatin kalima manzo Allah ya ce ko da da rabin kalma ne rabin kalma ita ce kamar uk uk uk a gane ko uk kaga rabin kalma ne to koda da wannan kalma rabin kalma ka taimaka ma wanda zai kashe wani ya fahimci abin da kake nufi kuma ya bi wannan kalman ya je ya samu nasara kashe wancan to ka shiga cikin wannan Allah kiyaye saboda kaga ashe mutum da ya sani ba zai dauki kwaya ya rika kai ma dan ta'adda ba ba zai dauki giya ya rika kai ma dan ta'adda ba ba zai dauki wuyi ya rika kai ma dan ta'adda ba ba zai dauki abinci ma ya kai waɗanta da ci ya ji ƙarfi ya ji daɗi don ya bindige musulmi Allah ya kiyaye mu wa wajabat alaihi nar wa qala ma ma'ana yace lawajja ma ahlus samawati sam wa ahlul arlin sam ala qatl muslimin wahidin la dahalahum an-nar jami'a wai manzo Allah yace da dukkan musulmi baki ɗaya duk mutan duk da ke sama da ƙasa an gane za su tattaru a kan kashe musulmi guda ɗaya da mutanen sama mala'iku da mutanen ƙasa su haɗu a kashe musulmi guda ɗaya to Allah ya ce wallahi baki ɗayansu sai ya shigar da su wuta mutanen sama da ƙasa kan musulmi guda ɗaya wa haza yu'aridu qawluhu fi tauba yana bijirariya da zancensa shi Allah wajen tuba da ce illa man taba wa amana wa amila amalan saliha sai dai wanda ya tuba ya yi imani ya aikata aiki na kirki to fa mazhabu ahlus sunna mazhabu da ahlus sunna anna tawbata maqbulatun adam tuba abin karba ne yanke amma wa anna tawbata eh tajibu ma qablaha in tuba tana shafa abin da ke gabaninta wa huwa sahih wannan shine ingantacce saboda an samu an samu duhuyatul kalbi ya ce ya kashe ƴaƴansa guda 70 ya ga manzo Allah amma Allah ya ce ya yafe mashi saboda kalma da ya faɗi guda ɗaya ita ce ashadu Allah ilaha illallah wa ashadu anna muhammadar rasulullah wannan kalma ta jibu ma qablaha sabai suka ce ya rasulullahi ga duhiyatul kalbi shi kadai ko ko ga al'umma ka baki daya yace ga dukkan al'umma na baki daya wanda ya faɗi wannan kalma ta shafi abin da ke gabanin ta baki daya ma ma'ana fata za hu jahannam me ma'anar da Allah ya ce sakamakon sa wutar jahannama ba ai fata za hu in juri in ma za ba sakamakon to sakamakon sa kenan wanda ya dace don Allah yi abu Allah lamarinsa ba kuskure laka ya ce wato jaza'an wifaqa sakamako da ya dace kenan mun yi haka ya dace ayi kullu man qatala musliman walau kana al-barru an gane qatala nafsa wato duk wanda ya kashe musulmi ko da shi mutum ya kashe kansa wa jaza'uhu inda Allah in juli huwa jahannam sakamakon shi wajen Allah in da a sakan ka bai shine jahannama walakin insha Allah yajazu sai da shi Allah bai da dole kuma ya ga dama kuma ba zai bashi ba zai bashi wutar jahannama ba zai yahe mashi inna allaha la yaghfiru an yushrika bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha hatta al-qatl sai yace hatta al-qatl Allah baya baya gafarta da shirka da shi amma duk abin da ba shirka ba Allah yana yafewa ga wanda ya so ga wanda ya so ya rizina amma يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينون إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرا وذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون كبيرا يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تقول أن الحياة الدنيا فإن الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل ومن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون كبيرا dalilin saukar wannan ita ma wasu wasu ne daga cikin sabon manzon Allah a cikin su akwai Usama ibn Zaidi manzon Allah ya aika da su zuwa ga Bani Sulaimi to Bani Sulaimi din nan kafurai ne amma a cikin su akwai mutum da da ya musulunta ana ce musu Mirdas bin Nuhayk shi musulmi ne ya shiga cikin musulunci ba dadewa cikin su baki daya shi kadai ne ya musulunta to da waɗannan musulmi suka tunkaro su sai kafirin suka watsi a guje sai shi kadai sai ya taso yana cewa la ilaha illallah muhammadu rasul assalamu alaikum la ilaha illallah muhammadu rasul assalamu alaikum ina sai zai dubin wato sai shi wannan wato sa mutumin zaidin shi yasa takon ya dauke shi yana la ilaha illallah muhammadu rasul assalamu alaikum la ilaha illallah muhammadu assalamu alaikum amma ina yasa takon ya dauke shi to dalilin saukar wannan aya kenan Allah ya ce ya ayyuhal ladzina amanu idza darabtum fi sabilillah in kuna tafiya tafiya na yaki saboda Allah jihadi na yaki fatabayyanu ku rika neman bayani ba wai kawai duk wanda ya gani ku kashe ba kawai a fatabayyanu fatabayyanu ku rika neman bayani saboda zuwa hadin aya annar rasula sallallahu alaihi wasallam ba asa bi sarriya ya aika da wasu komandoji fihim usama ibn zaid a cikin su akwai usama ibn zaid ya aika da su zuwa ga bani sulaimi wafihim rajul akwai wani mutum yuqalu lahu mirdas bin nuhayk a cikin su kenan wa qad hala fil islam ya shiga cikin musulunci wa lamida fil islam min qaumihi illa huwa ba wanda ya shiga cikin musulunci cikin mutanansa shi shi kadai falan ma ja jaisu rasul da kwamandoji yakin na manzo Allah ya zo wajen su farra al-kuffaru jami'an kafirai suka gudu baki da wa baqiya huwa muta'ammidan ala islami she wanzu shi kada ya dogara da musuluncin da yake falamma da numin da so kusanto shi sara ya kul la ilaha illallah muhammadun rasulullah assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum li ya'rifu annahu muslimun dan su gane cewa musulmi ne amma fa amida ilaihi usama ibn zaid usama da ya nufe shi ya sai da takobi faqatalahu ya kashe shi wa saqa ma inda hu min al-ganami ya kore duk awakan da ke tare da mirdas fa nazala hadhihi al-aya kahin su dawo aya ta sauka yana isuwa ya suke ita manzo Allah ya canza fuskar shi ta canza yace ya za ku kashe shi eh ataqtulu ba'da an yaqulu la ilaha illallah ya za ku da wannan kalma ya za ku da wannan kalma sai shi Usama ce ya rasula inna ma qala hataqiya ya faɗi ne don ya kare kansa yace afala shaqaqata nafsuhu ka kaga zuciyar shi kaga haka subhanallah to kashe musulmi ba karamin abu bane ba karamin abu bane Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu idza darabtum idan safartu lil jihad ku yi tafiya na jihadi fi sabilillah fa tabayyanu ku nemi bayani wala taqulu liman alqa ilaykum salama lasta mu'minan kar ku ce ma wanda ya jefa maku da makami ya nemi ai sulhu kar ku ce kai ba mu'mini bane kai ba mu'mini bane kalimatin shahada aw qala yaqulu assalamu alaikum kar ku ce lasta mu'minan kai ba mu'mini bane inna ma qulta hadha taqiyatan li nafsik wai ka faɗa ka da don ka kare kanka fa taqtulu dan ku kashe shi aka kai hakan ji Allah tabtaguna tadlamuna bidhalika aril hayati dunya dan kuna neman ku tara tarkace na rayuwar duniya ku kora awakansa ku samu ganima kawai wata yi hamin ganima to fa inda Allahi maganimu kasira wato ganima mai yawa na wajen Allah wannan dan kadan ne mata'un qalil eh wa mal hayatu dunya illa bi mata'un qalil ko mata'un gurur to amma maganimu kasira fa inda Allah eh tugunikum an qatal mislihi wanda za ta wadata ku daga barin kashe irin wannan kazalika kuntum min qabl da fa kafin kuma haka kuke kafin ku musulunta kuma ba kafirai bane ai kuma da ba musulmi bane kazalika kuntum min qabl wa antum an gane ba kuntum illa kufara da can ba ku zama ba kusance face ku kafirai ne wala ma qataltu wala ma qultum la ilaha illallah muhammadur rasulullah asamtum dima'akum wa amwalakum bi mujarradi qawlikum kalimatu shahada sai kuka tsare jinananku da dukiyarku da matsarancin zancen ku wannan kalma na shahada wa manna Allahu alaikum Allah ya baiwa ainihin gare ku ku dan haka fa tabayyanu ku nemi bayani an taqtulu mu'minan kar ku kashe mu'mini inna Allaha kana bima ta'maluna kabira Allah masani ne da abin da kuke aikata fa ijazikum bihi zai muku sakayya da shi falan ma ja Usama da Usama tun da Zaidi yazo qala lahu rasul sallallahu alaihi wasallam ka san ko cikin sahabbai shine manzo Allah ya fadi yana son shi ya ce usama ina son ka shi kaɗai ne aka samu ya ce yana son shi ya sa wata mata da ta zina sai an ce wannan matar an santa mutum ne ya kirki shi amma ga shi an zo da ita ce ta yi zina sai sabai suka ce wane ne ya isa ya je an sheto wajen manzon Allah sai wani ya ce usama tashi don mun ji annabi ya ce yana son ka kai masoyin annabi ne je ka nemi ceton wannan matar a wajen annabi Usama da ya je gaban manzo Allah ya faɗi ya ce ya Rasulullah zo yana faɗin magana sai manzo Allah ya ce a tashfa ya Usama fi haddin min hududillah zaka ceto cikin haddi cikin haddodan da Allah ya ce a yanke kai ka isa kai zaka ceto a cikin haddi cikin haddodan Allah Usama to wannan saboda soyayya shi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kansa ba ya ce yana sai shi dan Zaid ne Zaid ibn Sa'd a Zaid ibn Harisa shi a shi to shi ne da ya zo wajen manzan Allah sai manzan Allah ce taɓa da rajulan ya ƙudu la ilaha illallah haba usama ka kashe mutum yana faɗin la ilaha illallah ƙala ya ce ya rasula inda ma ƙala ha kaufan min su zina faƙal yana jin tsoron takubban mu ne da muka zare shi yasa yake ta cewa la ilaha illallah ƙala halla shaqaqa ta qalba to me yasa baka tsaga ka tsaga zuciyar shi kaga haka halla shaqaqa ta qalbahu fatalama hal huwa haqqun am la ka tsaga zuciya shi ka gane cewa da gaske yake ko ko ba haka ba ala astaghfir li ya rasul yace ka nema min gafara ya manzon Allah a nema min gafara nayi kuskure ala ma na fa'al bila yace ma na fa'al bila ilaha illa Allah muhammadur rasulillah in mun nema ma gafara me ya zamu da wannan kalmar kalmar la ilaha illa Allah muhammadur rasulillah ya zamu da ita ما نفعل بلا إله إلا الله محمد رسول الله فاقتله وهو يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله قال أسامة أسامة يشي فما زال يكررها منظر الله بيغشي بينا تميمي تمغانا نم حتى وددت حسين نقول أني ما دخلت الإسلام قبل تلك الساعة ne gurin ma da ban shiga da ban shiga musulunci ba kafin wannan lokacin da sai wannan lokacin ya wuce ma sannan shiga musulunci sai ne gurin haka in ji usama fa qultu la ilaha illallah muhammadur rasulullah fa fa anhu rasul sallallahu alaihi wasallam yace ni ma sai nace ni ma da manzon ce la usama yace ni ma sai nace la ilaha illallah muhammadur rasulullah fa fa anhu rasul sai manzon Allah yace an mai rangwame ya zama zakiru tuku ya ce an mai rangwame da annan sahaba domin sahabai mushtahidu na kullum su mushtahidai ne kaga wani shahadi ko da yana ta maimaitawa ya zaka da la ilaha illallah ya zaka shi ma sai ya ce to la ilaha illallah muhammadur rasul ya ce amma rangwame man shahada minhum wanda yayi shahadi daga cikin sahabai fa asaba ya dace falahu ajrani ila lada biyu wa man shahada wanda yayi shahadi minhum fa akada ya kuskure falahu ajrun wahidun yana da lada guda daya usamatu hadha shi usamatu wannan ishtihada min ya ishtihadi walakin aqda fi ishtihadi ya kuskure domin da wannan annahu mushaydun aqda wa lahu ajrun an gane laqatalahu ar-rasul wallahi ba dan ya ishtihadi ba ya kuskure an gane akan ishtihadi shi yana da lada dai ko to wallahi da manzon Allah ya kashe shi kisasan kisa ne kisasi amma fadin yace la ilaha illallah walakin afa anhu li annahu mushahidun eh shi mushahidi ne la yasur qa'iduna
لا يستوي القائدون من المؤمنين غير أولي الدرار والمجاهدون في سبيل الله والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم بدل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القائدين درجات وكلا وعد الله الحسنى وبدل الله المجاهدين على القائدين أجرا عظيما درجات منه درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما لا يستوي القائدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القائدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القائدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما آه الله سبحانه وتعالى yace la yasawul qa'iduna min almu'min wato qa'iduna min almu'min mazauna daga cikin mu'minai an jihad wanda ba su je yaji ba la yasawi ba sa yin daya ba za su daidaitu ba gairi ulil larari wanda dai ba su da cuta ba su da cuta ba ma abuta cuta ba wani mujahidu na fi sabilillah ba za su daidaitu da waɗanda suka yi jihadi saboda Allah ba bi amwalihim wa anfusihim suka yi jihadi da dukiyarsu suka yi jihadi da rayukansu almujahiduna wal qaiduna la yastawuna fil ajr da wanda suka zo na ba su je yaki ba da wanda suka je yaki da dukiyarsu da jikinsu har abada ba za su zama ɗaya ba a wajen lada in ji Allah وكان عبد الله بن ام مكتوم رجلا اعمى عبد الله بن ام مكتوم wani mutum ne makaho qala lir rasul sai ya ce manzon Allah ana rajulun a'ama ni mutum ne makaho ya rasulullah falaula zalika ba domin makantar nan ba la kuntu ma al mujahidina da na zama tare da mujahidin masu masu masu yaki fasa alar rasul jibrila sai manzon Allah ya tambaye jibrilu yace ga abinda wannan makaho yace qala jibril sai jibril ya ce ina zuwa as'alu da alima da habira ne ma zan je tambayi masani yan ce alima da habira Allah kenan alima ya san duk zahirin abu habira kuma ya san baɗini experience akan abu sanin cikin shi da bayansa shine alhabiru habiru wato hibru anan ya fi ilmu to sai aka tara wannan sifa bi duka na Allah ne eh yace ni ma zan je in tambayi wato alima da habir in masanin nan da ya san zahiri da badini fara ja jibrilu sai jibrilu ya je dawo wa ta bi hadhihi kalima sai yazo da wannan kalma da Allah ya ce ghairu ulil darari kaga an fitar da ibnu umma makatum ken eh mazauna ba su je yaki ba da wanda suka je yaki da dukiyarsu da jikinsu ba za su yi ɗaya a wajen lada ba a wajen Allah amma in ba ba abuta cuta ba masu ciwo kaman wato ibnu ummu maktum alazina mana'ahum dararun an gane wanda cuta ta hana su zuwa mai yaki min zamana wato na shama jiki eh sikla wanda kowane lokaci zamana ke kowane cikin ciwo yake au a'ama ko kuma kaho au nahu zalik ko kuma makamancin wannan haza an gane ko yamba kana azmatul wannan yana faɗakar da kai bisa girman sani irin nashi domin kalimata ne faƙat safar jibrilu bisa babihi ma masabata alƙasa an gane alfaisala wai tafiya akan kalma biyu da manzo Allah ya tambaye jibrilu amma sai da jibrilu ya tafiya tafiya wadda in za a ware tafiyar nan ta kai shekara dubu biyu tafiyar shekara dubu biyu saboda kalma guda biyu ana nuna ma mai mahimmancin manzon Allah bainana wasu ma'i duniya tsakaninmu da sama wannan ta duniya masafata da ata hamsa da ata ali shekarar tafiyar shekara ɗari biyar ne wasu ma ganduwa masafata hamsa da ita kanta sama kafin a gaba yanke ta a fita cikinta sai an ce tafiyar shekara ɗari biyar ba a gaba fita sama ta ɗaya ba tafiyar shekara ɗari biyar ita kanta taurinta ganduwa hankin wa kana alqur'ani fi sama'i duniya wannan alqur'ani a saman duniya yake munzu anzala unzila lailatul qadr tun lokacin da aka saukar da shi a dalar da kadari a sama ta ɗaya ke sai dai jibril ya rika yana ɗebowa fasa haɓa masafata alf tafiyan wato shekara dubu warja masafata alf an gane ya ƙara tafiya ya koma tafiyan shekara dubu le kalimata ne fakat kuma gairu ulin larari kawai saboda gairu ulin larari shine Allah ya bashi wannan kalma ya dawo da ita ce la yasawi an gane alqaiduna wal mujahidun la yasawi to sai aka tambaya sai ya zo da wannan kalma sai Allah ce gairu udu da zarari banda ma'abuta wato cuta kamar wannan mutum ke bale haza lamma dalabar rashid min al-imam malik ayu alimuhu an gane yu hadisu hadis lokacin da haruna rashid halifa ne a madina ya nema a wajen imam malik ana nuna ma muhimmancin ilimi ko waya sanar da shi hadisi guda daya wa huwa malikun kuma sarki ne babba jalasa ala saririhi shi ya zauna bisa bisa kujerar imam malik qala lahu malik domin yadda abun ya faru cewa imam malik ya zo yana da fatawa zai zai tambaye shi fatawan kalma daya imam malik ya ce ya ce aje a gaya mashi al ilmu yubuta walam yati shi ilimi ana zuwa wajen sa ne ba shi ke zuwa ba sai ya tada fadawan sai ce to mu tafi wajen wajen imam za ka zo wajen imam yana shigowa zauren imam malik sai ya haye kan kujerar shi kan kujerar imam malik saboda babban sarki ne yazo sai ya hau kujerar kawai ya dare imam malik ya zo sai ya zauna ƙasa ya ce ranka da ya ce fatawa ce ta kawo ne sai imam malik ya ce mashi al'ilmu yu'la wala yu'la alai ilimi shine sama ba wani sama saman shi saboda ka haruna rashidi sai ko ƙasa ya zauna imam malik sai ya dare kan kujera ya ce bismillah to sannan ne ya bashi ya bashi fatawa sannan ne ba shi wai ana nuna ma girman mai girman ilimi labun da an tati bi nafsik ba makawa ka zo da kanka da kanka falan ma ja'ahu da ya zo kuma wani sube da hulkursi aka kama mai kujera qala lahu malikun maliku yace labun da an tajlisa alal ardi mutawadi'an sai ka zauna kasa kai tawadu qabla an u'allimuka kafin in koya ma ilimi fa fa'ala sai koma kasa ya zauna fa'allamahu sai koya ma ilimi fadala Allah al-mujahidin bi amwalihim wa anfusihim ala al-qa'idin daraja Allah yace Allah ya fifita masu jihadi da dukiyarsu da kawunansu akan mazauna an gane wato wanda suke da cutan makina daraja an fifita daraja matsayi mai girma falilatu listiwa'ihi ma fi niyya saboda sun yi daidai wajen niyya wannan lalura yasa bai je ba amma wannan yana da niyya din amma akwai lalura waziyadatul mujahidin bil mubashara kaga ni da sirri daya amma su wanda suka je sun mubashara sun je sun rungumi yakin an yi da su amma Allah ya ce dukkan su wa kullan wa adallahu al-husna dukkan su Allah ya masa alƙawari da aljanna amma kana la yasru qaidul mujahidin zanna qaiduna she mazauna suka yi zaton annahum laysa lahum ajrun asala suka zaton ba su da lada sai Allah ya ce wa kullan wa adallahu al-husna eh qala wa kullan min al-fariqayn kenan wa adallahu al-husna wa faddala Allahu al-mujahidin ala al-qaidin ya maimaita sai dai Allah ya bibita masu jihadi a gare akan wato mazauna eh ya bibita su ajaran azima sakamako mai girma da alhamdulillahi a nan ne za mu kwana sadakallahu azim kurakurai da muka yi cikin wannan karatu Allah shi yafi mana a inda muka yi daidai Allah shi ba mu lada Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya Allah kiyaye mu kiyaye mu imanin mu da mutuncin malaman mu shi annan mu iyaye mu Allah saka musu da alheri kasan mu Allah zauna da ita lafiya wanda ya dauki nauyin wannan karatu Allah ya saka mishi da alheri aqulu qawli hadha واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات انه كان غفارا